بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصاله العين الثلاث اسما عن الإتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خفيف بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع ناو زر زر زرواه نعم وزوية وشذ كسر الجرواه ونادر عود القرار غير وعلمته أو لأناس منتمى نعم نعم وسالم العين الثلاثي
اسما نعم عن الإتباع عين فاءه نعم
آم، a karatunmu da muka yi na wancan satin mun yi magana zancen yanda da mankusi da makasuri wato idan sun zo a bisa haddin musanna shine jami'in muzakkari salimi kenan in sun zo yadda za ka yi jami'in su mun yi magana mun yi kuma na sahihi dama wanda shi dama a wajihi a bayyane yake inda muka yi magana zancen cewa duk gaba ɗayansu kowanne daga ciki shafewa ake ila ɓangaren na shi a makasuri ana musanyowa in ka sa wawi to harafin da yake karshe bayan ka shafa harafin karshe ka musu ka canje ka sa wawi da nuni to harafin da yake karshe sai kuma ka mai da shi ya koma tun da wawi ne sai ka sa wasalin da yake mujanarsa da wawi shine rufa kamar yanzu kazi in ka shafa yaɗin ka kawo wawi da nuni sai ka ce ka tuna amma idan mustapha ne shi idan ka shafe alifin na ƙarshe to sai ka babbata da take gaba ko da ka sa wawi da sai ka ce musu da fauna Na'am.
shi ne jami'i Mm.
na halin rafa halin nasaba da halin jara musu da faina Na'am.
wannan su ne abin da muka yi magana to na mamdudi shi ne wanda malam bai faɗe shi a cikin nasi ba Na'am.
shi na mamdudi ya kasu kashi biyu amma dai ya zama ita hamdar ha- alhamza din da ta zo na ma'ana mamdudi din ta zama badali ne daga asali ko kuma dan ilhaki ne ko kuma ta zama asali ce idan ta zama asali ce to ita ba a canja ta dole haka za ka bata kamar yanzu ƙurra'u ka ce ƙurra'una masalan ƙurra'una kaga annan alhamdulillah dama a can asalin dama tana nan domin daga kira'atu tana nan to yanzu wannan ba wani canjawa da za ka yi mata dole ka bar ta ka ce ƙurra'una amma idan ta zama badali ce ga asali ba ita ce asalin ba zuwa ita misalin ta canja asali din to ita ya halatta fuska guda biyu kamar yanzu ka ce kisa'u kaga alhamdulillah nan badali ce ga asali asalin su kiswatu ne kaga kaga wawi ta musanya to sai ka ce kisa'una ko kisa'una Na'am.
ita alhamdulillah ka iya maida ta koma asalinta wawi ya zama kisa'una Na'am.
ko kuma kisa'una ka ka bata a matsayin badalin ta kenan Mm.
to ita fuska guda biyu ce Na'am.
to wannan shine na dudi wanda shi malam bai yi maganarsa ba Ah, wanda shine na ƙarshe dama guda uku ne suna akwai mun dudi makasuri da kuma mun gosi Na'am.
sai sai yi dama wanda shi nasu dama a wadihi ne shi kawai ƙara wawi da ni za ka ƙara akan asalin ifar dinsa kamar zai duna ce zai duna kawai to shine waɗannan suna guda hudu kenan to sai ya ci gaba kuma har ila yau ya ce idan za a yi jam'i jam'in kuma na suna sunan kuma sulasi sulasin kuma ya zama sahihul aini mai ingantaccen aini Na'am.
kaga wajen sharaɗi guda biyar kenan ya gaya maka sunan ya zama ya zama suna ba sifa ba kenan Mm.
ya zama sulasi ne sannan ya zama salimar aini wato ya zama aininsa ainin kalmar ba wani ɗaya daga cikin harafin illa ba kenan ba kuma muta'abi ba ne gazan an ce salimi kada ya zama muta'abi ma yana daga ciki ko yawa to sannan kuma har ila yau ya zama sakin al'aini ne sannan kuma ya zama wannan shi kaga har abubuwa guda biyar
Na'am.
to idan ya tara wannan sharaɗin to to a ka'ida idan kawai za ka yi masa jam'i to sai ka yi itibai shi ainin sai ya bi irin wasa lamfar kalmar abin da za ka bi kenan misali yanzu ka ce da'adu da'adu ka gane to idan za ka yi jam'i sai ka ce da'adatin da'adatin kaga wasalin da yake kan fata shi ke kan aini sai ka bi shi duk da dai cewa da masu ne a tsakiya da'adatu da'adu kai to yanzu ka ce da'adatu ko jafanatu jafanatu za a ga kamar ba ne amma wannan ta ɗin ita ake kira ta ta ta ta ulmahtuma wato ita kawai cikawa take ba ba wani ba ta daga cikin asalin kalmar na'am daga jafin ne kama a ce jafanatu kawai na'am
to shi ma wannan sai ka ce jafanatin jafanatin sai kawai ka yi itibai shi ne karatun da yake magana da cewa wa salimar aini a sulasi isman anil itiba ainin ba'ahu da mashi ai anil ka bawa itiba ainin ainin ba'ahu mai gun ainin ka bawa itiba ainihi ko Mm.
bin nan na ainihin ka ba ka ba fa a hufa in sai ma shi kira da abin da aka wasalta faɗin da shi shi salimi din na'am ka ba shi salimar aini ne kaga fi'ili ya zama sulasi Mm.
ya zama suna kuma ya zama salimar aini kaga uku kenan Mm.
shine wa salimar aini a sulasi isman Mm.
to wannan idan ya tara wannan to sai ka ba shi ita ba a aini fa'ahu sai ka ba shi a biyar wannan na ainihinsa ka ba shi abin da ka ba fa na'am wato abin da yake fa kalma ne shi ma sai ka ba shi na'am shi ne kamar misalin da muka yi magana kenan amma kuma ai la yau ga sharadin na ƙarshe na na uku- na hudu nan Eh, in sakinal aini idan ya zama mai daurin aini ne mu'annasan kuma ya zama mu'annasi ne fada ka gama shi kamar ya littafi bai zama ya bayyana mu'annasi ne kaga ya zama guda nawa kenan sharadi biyar kenan Mm.
ko ga uku a sama ga guda biyu a ƙasa na'am a cika makinsa can yawa wannan wannan eh, tahiri ne ma ta wani bita ne au mujarrada ba mu jarraba kowanne ne yazo ne ya zama wancan sharadin ne na'am to kowane hali yazo ma ta wani mutalaka din sa na'am to kawai da wannan wata da za ta masa ya cika da ta na'am ko bi kuwa mai bai cika da ta ba kamar da adu ko kuma jafanatu kamar da aka yi magana duk dai abin da za ka yi abin da yake bin wasalin shi za ka bi abin da yake bin fakalma shi za ka bi na'am yawa a cire su Kamar kuma da misali yake kan yanzu- ainihin yawa a ɗauko wasu lamkamfa yawa a dawo da shi A sa shi ma masa.
shi ne irin yawa abin da za a yi kenan na'am
wannan shine abin da yake magana ka haka misali yanzu inda ba busratu busratu masala na'am busratu Mm.
to shi ma yanzu in ka tashi za ka yi masa sai ka yi masa a a, wasali sai ka ce busuratin na'am busuratin Mm.
ka kai ita bai abin da yake kan fashi za ka yi masa na'am to kowanne ba wai sai mai fata ba kowanne ne kamar Mm.
misali yanzu hindu hindu
na'am
kaga sai ka yi masa itibai sai ka ce shi ne da to ini datin na'am kaga abin da za ka faɗa ini datin kowanne muna makarantar
na'am abin da zaka abin da zaka ayyana kenan na'am
na'am na'am sakina taliya an gane ko Mm.
sai zaka ala ayi halin kaga wannan mai kisra ne shi ma dai abin da zaka masa kenan sai ka sanci fadin ka sanci ainihi sai ka ce shi ne da ce na'am abin da zaka faɗa kenan in kuma mai rufa ne kamar wannan busuratin din ne sai ka ce busuratin na'am in kuma mai fata ne kamar jafanatin ne sai ka ce jafanatin kowane dai zaka itibayan abin da yake kan fa kalma shi zaka yi wa ainihin kalma da Mm.
kowane daga ciki na'am
wasa kini taliya gairar fati ko na'am na'am ka ka ka ka ka sukuni ga taliya wanda yake bi wanda yake bi din shine fa kalma din ai ainin kalma kenan ka biyan masa ma gairar fati banda fata
na'am wato ma'ana a nan wajen abin da yake magana shine cewa idan banda inda muka yi magana fata kamar inda muka yi magana zancen da adu din nan muka ce da adati Na'am.
ka gane to a nan wajen in ba shi ba kamar wanda muka yi magana kamar yanzu na a bus- busuru muka ce busuratin din nan ko na'am an ce a yi tibaki ko eh to har ila yau ka iya yin fataha ma ko kuma na hindu ne ba an ce hini datin ba mm.
to hini datu ka iya cewa to hina hina datin da na'am fataha kenan ko busuru ne ka iya cewa busa ratin na'am kai na'am amma ban da wancan na fataha din shi fataha dole kai masa itibai na'am da ado baka ce da adatin ko kuma kai wani abu ba na'am dole dai shi yanda yake nan na itibai din na haka zaka bar shi na'am amma idan shi zai ce gairar fati ban da na- na fataha amma na fataha ne shi dole haka zaka bar shi kaga yanzu ka samu idan wani fataha ne zaka iya yin guda biyu kenan eh, ko kai sukuni ko kai fataha shine wasa kini taliya gairar fati a gashi nan ma auha aume au hafifu fihu bil fati ko kuma kai masa ka sauwake shi bil fati da fata shi dai wannan da wanda muka yi magana ka na'am iya cewa bus ratin kaga Ah.
sakin kenan eh sakin ko kuma kai masa fata ka ce busa ratin na'am dama ruku a kuda wannan gidansa ne busu mm.
ratin mm, dama wannan gidansa ne itibai kenan gai na'am to duk guda ukun ka iya yi busu ratin ka iya itibai wanda shine kaida to ya zo ma ka iya cewa bus ratin ka iya cewa Sukuni.
busa ratin na'am ka iya masa fata haka wajen hindu dama hini datin gidansa ne ko ka na'am iya cewa hin datin na'am ka iya cewa kuma hina datin na'am kowanne daga ciki ka iya yi na'am kaga shi ma guda uku za ka iya masa kenan mm, shi ne awa fifo bilfati ba kullum kadarwa kowanne daga cikin wannan malamai sun rawaito cewa za a iya yi na'am Na'am, wa kaga a ma- nan wajen ya nuna maka idan muka koma shi haddin da ya magana cewa kafin a samu waɗannan abubuwan sai an samu kaga cewarsa sulasi na'am kaga ya fitar da cewa ba sulasi ba kamar misali yanzu ka samu ja'afaru aka ce alami ne na mace ja'afaru ai ya kai hudu to shi wannan sai dai ka yi shi haka ka ce ja'afaratin ka faɗa na'am amma ba dama ka canja shi na'am tunda yanzu ya kai hudu eh kaga ba sulasi bane na'am tunda ya toge sannan har ila yau idan ya ce dole ya zama suna to banda sifa kamar misali yanzu lahamun a ce mutum mai gwabi ne a ce lahamatun Mm.
mace ce mai gwabi to ba ta sulasin ce amma kuma sifa ce ba suna bane na'am mai kauri haka mm, to kaga shi ma wannan sai dai yanda ya zo a haka haka za ka faɗe shi na'am ba dama ka ce za ka yi wani itiba'i ko makamancin wannan na'am sannan har ila yau ya ce maka lalle ya zama salimi kaga idan da zai zo mu talli ko mu la'afi mm, ba misali irin su jauzatu ka gane na'am to wannan ba dama ka ce za ka masa tunda sa- ba salimin sali abin nan bane ba wannan bane ba sahihi bane Mutalli.
ya ba ba salimi bane ka ga mu talli ne Mm, to shi ma dai in za ka yi sai dai ka ce jauzatin kawai na'am ka dai shi yanda yake ba dama ka ce za ka masa ko itba'i ko makamancin wannan na'am yawwa kuma sannan har ila yau ya ce sakinul aini na'am kaga ya tafi idan mutaharriki ne kenan mm, kamar misali yanzu shajaratin shajaratin kaga mutaharriki ne na'am shi ma haka za ka faɗi shi da ratin haka za ka faɗi shi na'am
ya yi dirasi sannan har ila yau kuma ya tashi daga cewa da yake muhannasi kaga in muzakkari ne shi ya baje ba na'am.
kamar yanzu kace badu badu sai kace badratin kawai na'am kaga saboda ba muhannasi bane muzakkari ne na'am to kaga kowane da ya faɗa a shi daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar nan kowane abin kiyayewa ne idan ɗaya daga cikin sharaɗi ya- ya ta- ya rito yanda yake haka za ka faɗi shi
wa mana hu
na'am, wa mana u- domin shi badiru ma ba ma a yin jami'in sama da alifi da kafa ta kasa shi badiru ba na'am eh sai da a ce buduru kawai na'am wa mana u ittiba'a nahu zurwa.
mana u malamai sun hana bin na itiba itiba'in nan na hau zirwa kamar misalin zirwa zirwa shine wanda yake sulasi ne shi amma kuma lamun kalmar ya zama me ya zama Rabin mutalli illa.
ne shi Mm, yana da illa na'am ka gane ko eh to idan ya zo kuma an kasaranci faɗinsa a to ka zo ka kasaranci faɗinsa ka ce za ka yi da amince idan ya zo da kisra kuma su- sukunin aini yake da shi an ka tashi za ka yi itibai sai ka ce ziri Mm.
a gada ƙa'idan yana sai a ce zirewa ce wanda za a ce kenan ko na'am to su malamai sun hana a yi irin wannan itibai idan dai ya zama na cewa lamun kalmar mihilla ne ka na'am gane ko na'am to an hana a yi wannan itibai ne yanzu ba ka ce yanzu ziri zirewa cin ba ka kasance faɗin da aini gaba da saboda akwai nauyi sikal wajen yin kasara kasurori su haɗu guda biyu kuma sannan har ila yau a ce akwai wawi a gaban su sai ya zama akwai nauyi to dole ne yanzu nan wajen dole ka fasalci ainihin ka ce zirawa ce na'am ko kuma kai ne ka taskininta ka ce zirawa ce na'am
ka gane ko Mm.
to dole ne
na'am na'am warusu alwazu biyatin wasu da ya ce haka na da zube kuma wa shaza kasu shi kuma inda shi kuma aka zo zubiyatu ya zama lamun kalmar ya zama gashi yana da damma a farko far kalma Mm.
sannan lamun kalmar kuma ya zama ya ce na'am ba misali yanzu zubiyatu zubiyatu Mm.
shi ma wannan an hana malamai sun hana a yi itibai a ganda ka'ida ne a zaka ce zubu ya ce zubiyatin zaka ce ko zubu na'am kai itibai ko to wannan shi ma ba za a faɗa haka ba domin shi ma akwai taskil akwai nauyi sikar cewa kalammanci fa abubuwa guda biyu kuma gabansa akwai ya ba wawi ba na'am ka gane Mm.
to shi ma wannan shi sa ba saboda wannan sikar ɗin shi ma dole ne yanzu kai fata ko kuma kai sukuni Kawai su ka ce zubiyatin ko kuma kai fata ka ce zubayatin amma ba ka ce zubiyatin ba na'am eh
na'am na'am Duk dai saboda sikal ne saboda sikar ne ya hana eh na'am wa shaza kasru in dai jirwa fa- kasara kasara ce Mm.
kuma a ce wawi a gaba Mm.
to akwai wawi akwai wawi hiri wa akwai wawi akwai akwai wawi a gaba zai zama da akwai sikar ko na'am kuma a ce rufa rufa a ce Kuma kuma kuma ya ya a a gaba gaba.
ce shi ma akwai sikar na'am
shaza na'am wa Kasar- shaza kasar kasru jirwa amma kasaranta nan na jirwatu wannan shaza ya shazanta Mm.
a ce jirwatu din nan jirwatu.
na'am shi ma kaga yanzu nan ah, me yake da suna ah, ah, shi ma dai lamun nasa kaga lamun ah, lamun kalmar kaga wannan ne motalli ne Mutum.
sannan kuma ila yau kasara ne kamar yadda zirwatu ne yake Mm.
to amma su malamai an an samu cewa wani wajen an ce ah, a masa kasara a ce jirewa tun na'am amma shazzi ne wannan na'am eh kaga an yi tibai ga fadin nan yanzu Mm.
na'am wannan ya zo shi ita wannan kalma ana yi mata amma a matsayin lafiya na'am wa nadiran wa nadirun nadirin auzul dirarin gairu ma kaddamtu na'am gairu ma kaddamtu wannan abin da na gabata shi na gaya maka duk a cikin wannan babin da na gaya maka na jan- na jam'in wannan talisi din nan to duk wani wanda ka gan shi ya ya kauce wannan ka'idar to nadiru Na'am.
imma dai ya zama nadiri ne kamar yanzu wanda muka gama zancen jin wata din nan kada mun ce nadiri ne ko Mm.
auzul dirarin ko kuma ya zama a'a larura ce ta sa aka zo da shi misali kamar wani maki da yake faɗa yake cewa a cikin zafaratu yake na'am cewa fatastar yihun nafsu min zafaratiya min zafaratiya kaga zafaratu a kaga ta cika sharaɗin itibai ko Mm.
tunda sulasi ne suna ne duk dai wannan abin da ya- sharaɗin da aka tara guda biyar nan diya tara da na'am kamata a ce zafaratin na'am ko a yi itibai Mm.
amma sai aka ce zafarat zafaratin Mm.
tastarihun nafsu min zafrata na'am da cewa zafrata din nan kaga ya zama larura ce ta waka shi ta na'am irdirari ne ildirari ne na'am dalilin da yasa kina haka a wani unasin inta ma ko kuma a'a ya zama wata luga ce aka dangana ga wasu mutane su dama luga ce a wajen su haka suke faɗa na'am don haka ne kamar yanzu ya zama a kamar yi yawa kamar kabilar ta kuzelo a wajen jautatu ko bailatu ka gane ko na'am su a wajensu suna zuwa ne da fatahantar fada da kuma aini sai su ce bayalatin bayalatin baya baya bayalatin suke cewa ba bayalatin na'am
a gane na'am ko jauzatu sai su ce jawaza- jawazatin abinda suke cewa kenan bayalatin da kuma jawazatin na'am na'am kaga amma mashhuri yanzu ai ai taski ne ko Mm.
inda ya zama garu sahihi ne ya zama ba sahihi bane shi na'am ko na'am abin da ya kamata a yi kenan eh tun dama da a ce salimi ne shi har shi ne za ka yi tibari na'am to amma su yanzu gashi sun zo sun samu otalli amma kuma maimakon su bai shi yadda yake wanda ma an samu otalli an ce a yadda yake aka za ka bai shi na'am ko bailu ne ta ce bai latin kaga a yanda yake haka zaka ce bai latin kawai na'am amma sai su ce bai latin sai suka yi itibai a nan wannan na'am
wannan sai a ce an ji ne daga wajen su kabila ku zai kawai amma ba wai dan cewa haka ya kamata a faɗa ba wannan abubuwan guda uku su ne suke sawa wannan ƙa'idodin da muka faɗa a baya su kauce na'am yawa ko nadiri ko nadiranci ko ko larura ɗin tsirarin ko kuma ya zama dama lokaci ta na'am Eh,
na'am aure wa nasu in kama alhamdulillah alhamdulillah shi mu ga